alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau litinin 27 ga watan zulhijja hijira 1441 daidai da 17 ga watan agus miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulan musayib faidati sheikh ibrahim yes a cikin izu na biyu izin iksiru sa'adati fi mani sayyidi sadati sallallahu alaihi wasallam
muna cikin harkul aini abar kumbada na hawal marabi'iyar mau alhamdulillah yan uwa yau muna godiya dama ba kai bane za ka gabata bismillah ya dauka in ne magana a dinga lura da magana bismillah bismillah bismillah bismillah muna godiya ma ubangiji da ya kawo mu wannan rana mai albarka kuma wanda muna sa rai a wannan rana za mu yi katiman wannan harafi mai albarka muna addu'a kuma allah ya ba mu haske na wannan harafi ya haska zuciyarmu da hasken da ke cikin wannan harafi allah kuma ya ba mu ikon bibiya da biyayya akan abin da maulana suka karantar da mu a cikin wannan harafi za mu tashi baiti na talatin da biyu وما رد ديم الدهري عن ساحة الذي مالم عمر الفاروق نمالم إبراهيم شيء شيني زي جامنا بقين ديواني مالم محمد بشير يوسف زي جامنا كراتين ديوان شيخ مو شيخ إبراهيم منصور إمام كبيرة زي فسرة أكرمكم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله الله محمد لا إله إلا الله برق بدنا والمرابي المؤول لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله وما رد دم الدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله يزيف وامدحا ويشدو ويسجر لا إله إلا الله آل وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله برق بدنا والمرابي المؤون لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ما زر شارق لا إله إلا الله صلاة الله ما زر شارق لا إله إلا الله أنت هممات على الغصن تسجعون لا إله إلا الله ما رد دم الدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله يغيرب أمدا ويشجو ويسجع لا إله إلا الله آل وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله برق بدنا والمرابي المؤون لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد كنز الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد نور الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد باب الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد تجلي الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد حبيب الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفع لا إله إلا الله محمد كنز الله أعلى وأرفع لا إله إلا
بتجلي الله على أرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله ما رد للمدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله وما رد للمدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله زخريف أمداها ويشدو ويصجأ لا إله إلا الله زخريف أمداها ويشدو ويصجأ لا إله إلا الله وآل وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله وآل وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله غرق بدنا والمرابي إلى المغول لا إله إلا الله غرق بدنا والمرابي المغول لا إله إلا الله غرق بدنا والمرابي المغول لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله بسم الله عليه السلام الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية آمين za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to alhamdulillah wannan harafi da muke karantawa mai kama da hoton manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun zo ƙarshensa saboda haka shehu radiyallahu anhu yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya saba shi diwani ko da babu komai ciki sai yawan salati ya isa bawa ya rike ya rika karantawa za ka yi ta ji alaihi salatullahi summa salamuhu alaihi salatullahi summa salamuhu alaika salatullahi summa salamuhu alaika salatullahi summa salamuhu da yawa za ka gani a ciki wato shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم kwaranga ne ko ka ce matattakala ko kuma ka ce lifta wanda bawa ike tattakawa tab tab tab tab ya shiga fadan Allah salati ga annabi kenan صلى الله عليه وسلم saboda yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana janyo soyayyar manzo Allah صلى الله عليه وسلم yawan soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana janyo san Allah san Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ta'ala ya so bawa sai ifisge shi ya zuwa halararsa bi wasidatin aw bi ghairi wasidatin in dai Allah ya so bawa zai ja shi zuwa ga fadarsa da wasida ko ba wasida da dalili ko ba dalili saboda fa iza ahbabtuhu kuntuhu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يب- ي- يبطش بها ورجله التي يمشي بها هكا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صلى الله عليه وسلم ya gaya mana Allah ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam shine hijabul lahil azam kuma shine babul lahil akram duk wanda ya nemi zuwa wurin Allah ba ta hanyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala duk wanda ya nemi a buɗe masa kofar Allah ya shiga amma ba ta kofar annabi ba sallallahu alaihi wasallama وسلم to ba shi ba shiga har abada fa anta babullahi ay mri'in atahu kowa fahu min gairi kala da hulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne kofan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wa annabi ba duk wanda ya zo wa Allah ba ta kofar annabi ba ba shi ba shiga wurin Allah shi yasa shehu mushe Ibrahim Kaula radiyallahu anhu Allah ta'ala yake cewa fa innaka babullahi lam yulfa maslakun siwaka ila rabbil karimil mukhassasi fa innaka babullahi ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kai kadai ne kofan Allah lam yulfa maslakun ba a taba samun mashiga ila rabbil karimi ya zuwa ga ubangiji mai yawan karamci da girma almukhassasi abin keɓantawa da uluhiyya sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi shine kofan Allah to yawan salati gare shi yana janyo bawa ya samu shiga halarar ubangiji yasa idan mutum muridi ne yana neman haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam yana neman shiga fadan Allah to ya yawaita salati ya yawaita salati saboda qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni inda Allah yake so da gaske to abu annaba baya sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin malamai akwai wanda ya wajabta cewa duk mazaunin duniya kai wa annabi salati sallallahu alaihi in wasallam ka zauna ka sake tashi to in za ka sake zama kai salati an yi waliyin da shi duk taku ma salati yake yi in ya daga kafa salati yake in ya sauke salati yake a yanzu akwai su ai. yanayin duniya ne da kuma abubuwa na son zuciya ko ma suna nan ba a gane su saboda an riga an wani abu ya riga ya faru wanda kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Eh, akwai mutanen da su numfashinsu salati ne akwai mutanen da kallon su salati ne duk abin da suka kalla ko tinkiya ce ko akuya to sai ya yi salati shi ma wallahi ko kare suka kalla sai ya yi salati ko dutse suka kalla sai ya yi salati duk abin da suka kalla sai salati ya yi- ya- ya bayyana to a cikin malamai akwai wanda ya wajabta cewa duk mazaunin duniya a yi wa annabi salati daya shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ne kawai haƙƙinka in ka zauna kai mai salati ɗaya ko da za a yi ta ambatan sunansa inda ya kai ɗayan wai shi kenan ba sai ka yi ta maimaitawa ba aka tambaye shi dalili ya ce saboda tashmitul adisi gaida mai atishawa su ɗaya ake yi in ya ƙara ci ba sai ka ce yarhamkallahu in dai ka mai so ɗaya ya isa hakanan sujadar tilawan alkur'ani ba za ka ce wai duk inda uh, ayar sujada ta zo sai ka yi sujada ba in dai ka yi guda ɗayan nan to ka sauke abin da yake haƙi a kanka to akwai wanda shi kuma cikin malamai ya wajabta cewa shi a rayuwar kama salati ɗaya ake so kai wa annabi in kai so ɗayan nan ka sauke nauyi in kai so ɗayan nan ka sauke nauyi sannan akwai wanda suka wajabta su kuma duk sanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka mai salati to shi kuma shi ibrahim kaula radiyallahu anhu ya ce a Allah ta'ala warda wa nabi amin ya ce duk sanda ka gani to ka mai salati duk sanda ka ji ka mai salati sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka yi numfashi ka mai salati sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka furta kalma to ta biyu salati ta ta fito sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka taba ka mai salati sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka taka ka mai salati sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka tauna ka mai salati sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka tuna ka mai salati sallallahu alaihi wasallam
duk sanda ka ga haske ka mai salati sallallahu duk sanda ka ga duhu ka mai salati alaihi wasallam duk sanda farin ciki ya same ka kai mai salati sallallahu alaihi duk wasallam sanda bakin ciki ya same ka kai mai salati sallallahu alaihi wasallam
kai ambace shi a gaban masoyi kuma ka ambace shi a gaban maki sallallahu alaihi wasallam ya ce shi haka yake yi wa azkurhu inda alhabibi wa lam akul li ansahu waqtal ajnabiyyil mukaddari saboda haka waliyai da ya sun ce dai duk sanda aka ambaci sunansa kai salati karka ce ka riga kai kwaya daya kai ta yi saboda ka sami ihtiyadi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-bakhilu man zikirtu indahu wa lam yusalli alayhi marwaci ba wanda ya hana ka dabino ko magarya ko kurna ko taura ba a marwaci shine wanda aka yi ambaci sunana bai mun salati ba sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa abin da za ka je kallon wancan marowaci saboda kwaɗayinka ne yawa Ah, in baka da kwaɗayi ya za ka gane wani marowaci na ruwan mu da wani marowaci mu ai sai kana da kwaɗayi za ka gane wani marowaci wani mai kyauta a a rowa ta hakika shine a ambaci sunan annabi kai gum sallallahu alaihi wasallam baka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a wata riwaya ya ce man zikirtu inda hu falam yusalli alayya dakhalan nar duk wanda aka ambaci sunana bai mun bai mun salati ba sai ya shiga wuta ko ya shiga wuta ma ya shiga wutar kiyayya lokacin da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ta sauka sai sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu haza minal ilmil makanuni walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum bihi inna allaha wakkala bi malakaini fala uzkaru inda abdin muslimin fayusalli alayya illa qala zalikal malakani ghafara allahu laka وقال الله ملائكته جوابا لزينك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله جوابا لزينك الملكين آمين الله صلى الله عليه وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam wannan inna allaha wa mala'ikata yusalluna ala nabiyyin nan da ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wato wani ilimi ne taskatacce boyayye in ba dan kun tambaye ni ba da na bar ku kawai ku je ku yi ta yin iya abin da za ku iya yi akwai abubuwa a ciki zan dan gaya muku wani abu a ciki ya ce ba dan kun tambaye ni ba da ban gaya muku ba ku sani cewa duk inda nake akwai mala'iku guda biyu tare da ni na musamman akwai mala'iku da yawa tare da annabi amma akwai guda biyu na musamman su waɗannan mala'iku suna tare da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ambaci sunansa a gaban wani bawa musulmi sai ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan mala'iku guda biyu za su ce gafarallahu laka Allah i gafarta maka kurakuranka sai Allah da mala'iku sai su haɗa baki sai su ce amin sannan idan aka ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam a gaban wani bawa musulmi amma ya shiru kamar bai ji an ce komai ba to waɗannan mala'iku guda biyu sai su ce la gafarallahu laka ko ka yi istighfari kar Allah ya gafarta maka to sai Allah da mala'iku sai sai Allah tabaraka ta'ala sai ce amin shi fa zai amsa amma kaji ya ce amin saboda ka yan uwa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama alaihi wasallam yana da girma ko a da'irar walintaka wanda kaga ya fi girma to ya fi kaunar annabi ya fi salati gare shi. waliyai suna fin junansu ne ba da karatu ba ne da kaunar annabi da salati gare shi. salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama faman rama darki bishtiyaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama Yes, yes, yes.
kamar rama maskal badri yawman bi asbu'in wa man rama audal amsi yawman wa aiwama kamar rama darkal wasfi aidan kad aksaru walakinnahum qad gadaru mutaraddama fa asartu hubbal mustafa duna gairi walau umma kulsumin walau kana maryama to wannan in mutum ya rike sai ya fi abokansa sai ya fi tsararrakinsa sai dai ya basu da ƙananan maganganu kawai za a gansu a lalace a banza ba su da aiki sai ƙananan maganganu duk wanda ya kalle su ya ga banza ba komai ba duniyar ba lahiran ba allan ba annabi ƙwarai kuwa ka dage karkacewa za ka fi abokanka kuɗi ko ka fi su ilimi ko ka fi su jama'a ka fi su ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ka fi su yawan salati gare shi ka fi su yawan damuwa da lamarinsa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karamomi guda goma a ciki na farko za ka samu salatul malikil gaffari na biyu za ka samu shafa'atin nabiyil muhtari na uku ka samu al'iktida'u bil mala'ikatil abrari na hudu ka samu mukhalafatil munafiqina wal kuffari na biyar za ka samu mahawil khadaya wal auzari na shida za ka samu aunin alaƙa ba'il hawa'iji wal audari na bakwai za ka samu tanwirin zahi wal asrari na bakwai na takwas za ka samu annajati min daril bawari na tara za ka samu dukhuli daril karari na goma za ka samu salamun rahimil gaffari saboda haka a yawaita salati a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma shi salati za a ji ana cewa salati salati salati salati wato ma'anan shi a yaren larabci addu'a'u as-salatu in ka ji an ce as-salatu ma'anan shi addu'a'u a istilahi kuma al-ibadatu a luggan larabci as-salatu ma'anan shi addu'a'u a istilahi ma'anan as-salatu shine al-ibadatu sai dai addu'a ta kasu biyu ne akwai du'a'u ibadatin akwai du'a'u mas'alatin akwai addu'ar ibada akwai addu'ar roƙo saboda haka duk wanda kaga yana sallah yana ibada to a maroƙi ne maroƙi ne duk mutum da yake ibada yana roƙon Allah ne malamai sun fassara ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ni kuma in amsa muku sai suka ce ma'anan shi adi'uni adi'uni asibkum ku bi ni zan sakanta muku suka ce kuma kana iya cewa ud'uni astajib lakum saluni a adikum ku roƙe ni in baku ku roƙe ni in baku saboda haka suka ce ma'anan ujibu da wata da'i iza da ani ina amsa kiran mai kira idan ya roƙe ni idan ya kira ni wato abin da ake nufi a nan shi addu'a'u addu'a ta game nau'o'in guda biyu duka bambanci tsakanin salatu sujudiyar ruku'i da salatun nabil muktari shine ita sallah ana kiranta du'a'u ibadatin salati ga annabi ana kiran amma sunan su ɗaya ne as-salatu as-salatu as-salatu as-salatu shi yasa in ba dan ayat salati aya ce daga Allah ba kuma ya faɗa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna da malamai da yawa wanda kwakwalwarsu ba ta da kwari sosai da an faɗi abin da ya nauyi sai su soke shi to da sun soke wannan ayar to shi ayoyin qur'ani ba a musu yadda za a yi wa salati a ce wannan da iri ne ko wannan kaza ko wannan kaza eh duk wata aya sahihiya ce saboda haka da za su ce ba a ji shi rawi da ya rawaito hadisin bai ji sosai ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi za ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ne da mala'iku za su rika yin salati ga ne a yadda abin yake innan nabiyya wa ashabahu yusalluna ala Allah za su gyara su ce haka to sai zama Allah ne ya fada sai dai a karanta a wuce in ka fahimta ka fahimta an baka fahimta ba ka tambayi wanda suka gane in kana da girman kai kai ta wucewa kar ka tambaya saboda haka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa du'a'u mas'alatin sallah da ake ruku'i da sujudi shi kuma du'a'u ibadatin shine zaka ji Allah na ce qul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum ai laula annakum tad'unahu wa ta'budunahu to da ba ruwan shi da ku da ba dan kuna roƙonsa ba kuna wa annabi salati da ba dan kuna bauta masa ba kuna sallah to ma ya abu bikum rabbi rabbi laula du'a'ukum al-imam al-hafiz as-sakhawi ya fidda hadisi a cikin littafinsa al-qaulul badi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi wasallam man salla alaihi salatan wahidatan amara Allah hafizaihi Allah yaktuba alaihi zamban salasata ayyam duk mutumin da ya mun salati in ji annabi sallallahu alaihi wasallam raƙibu da atidu Allah zai umarce su ya ce to wannan bawan ya yi wa masoyina salati kai atidu kar ka ƙara rubuta masa zunubi ko da ya yi sai bayan kwana uku salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi masa salati sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai umarci mala'ika salati kwa ba zai umarci mala'ika cewa a ɗaga masa kafa kwana uku kara ƙara rubuta masa zunubi amma kar mutum ya ce kuma a to ai shi kenan bari kawai in zan tafka tsiya sai in- sai in yi salati a ba ruwana a ciki Hmm. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى علي فإذا صلي علي إن خرق الحجاب ورفع الدعاء yace babu wata addu'a da bawa zai yi wannan addu'ar ta neman gishirin miya ne ko sukarin kunu ko mata aure ko rigar sawa ko motar hawa ko gidan kwana ko promotion wurin aiki ko ciniki a kasuwa ko fin karfin makiya ko kuma wata bukata sai face tsakanin wannan addu'a da kai da sama akwai shamaki addu'a tana zuwa wurin shamakin za ta tsaya ba za ta iya wucewa ba har sai an mun addu'a har sai an mun salati annabi ya ce addu'ar ba za ta wuce ba sai an yi min salati to da an yi min salati sai wannan shamaki ya keci sai wannan addu'a sai ta wuce sai a karbe ta amma rubin yasir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya ammaru inna lillahi malakan atahu sama al khalaiq wa huwa qa'imun ala qabri idza mittu ila yawm al qiyamati falaysa ahadun min ummati yusalli alayya salatan illa sunniya bi ismihi wa ismu abihi wa yaqulu ya muhammad صلى عليك فلان وفلان كذا وكذا فيصلي الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ammaru ka sani Allah yana da wani mala'ika duk abin da halitta suke wannan mala'ika yana ji Allah ya bashi wani irin kunne duk motsin da halitta suke yi yana ji to wannan mala'ika yana tsaye akan kabari na masu yabo na yana jin su masu zagi na yana jin su kaji ko yana tsaye a bakin kabari na bayan wafati na har zuwa ranar alkiyama babu wani mutum ɗaya daga cikin al'umma na da zai min salati sai wannan mala'ika ya gaya min sunan wannan mutum wane dan wane jikan wane da ke gari kaza anguwa kaza layi kaza gida kaza ya yi maka salati iri kaza ya yi maka salati ibrahimiyya ya yi maka salati salatin tunan jina ya yi maka salati salatin nari ya yi maka salati salatin fatihi ya yi maka salati jauharatul kamali ya ce sai ya gaya min sunan salati sai ya gaya min sunan salatin bayan an gaya min sunan mutumin za a gaya min sunan salatin da yi to daga nan fa yusallin rabbu ala zalika rajul sai Allah shi ma yi ma wannan mutumi salati kowane ɗaya da ya aiko min sai a maida mai goma kowane ɗaya sai a bashi goma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yusalli alayya salatan fala huwa minni wala ana minhu duk mutumin da ya zauna bai da aiki sai chatting sai surutai a majalisa sai ƙananan ƙananan maganganu amma baya yi min salati to ban da alaƙa da shi shi ma bai da alaƙa da ni Allah kiyaye amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma silman wasalani waqda man qadani Allah ka sadar da wanda ya sadar da ni duk mutumin da yake min salati ya sadu da ni ya sadar da ni duk mutumin da bai min salati ya yanke ni ya yanke min shi ma Allah yanke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salata alayya faqad akhta dariqal janna duk mutumin da ya han- manci salati gare ni hakika ya manci hanyar zuwa aljanna in ka manta yi min salati to ka manta hanyar da za ka shiga aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza nasitum shay'an idza nasitum shay'an fasallu alayya tazkuruhu idan kuna cikin karatu ko ana jarabawa ko kuna magana sai kuka manta da abin da kuke faɗa ku yi min salati za ku tuna sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko jarabawa ake in ka ji basira ta ɗauke yi maza kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko majalisi kake sai ka manta abin da za ka faɗa yi salati duk abin da kake in ka manta to kai wa annabi salati za ka tuna so da haka ma'anar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya cewa addu'a'u kana iya cewa at-tamjidu kana iya cewa at-ta'zimu kana iya cewa at-taskiyatu kana iya cewa as-sana'u kana iya cewa at-tabriku kana iya cewa at-tarahumu kana iya cewa al-istighfaru kana iya cewa at-tabjilu kana iya cewa al-inayatu kana iya cewa at-tasdiqu kana iya cewa al-iqraru bil fadli kana iya cewa tajdidul ahdi salati ne saboda haka kana iya cewa s- ma'anar salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine dawwama tajallinsa ga annabi ta hanyar kwararo masa ilimai da asirarai da hasake da mahabba da ma'arifa da takawa da adafi da takaribi da istifa'i salatin Allah ga annabi ke salatin mala'iku ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ne suke mushi mu kuma salatin mu mu muminai mutane da muminan aljanu salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine qabuli hidayati karban shari'ar da ya zo mana da shi wa dawamu mahabbatihi da kuma mu dawwama a cikin sansa sallallahu alaihi wasallam wal fana'u fihi wal baqa'u bihi sallallahu alaihi wasallam
duk sanda ka karbi shari'ar annabi ka so shi har ka kare cikinsa ka wanzu da shi to ko baka buɗe baki ba salati kake mishi sallallahu alaihi wasallam fanaitu bihi ba'da al-baqa'i fayastawi baqa'i bi khairil alamin fana'i ko kuma ka ce ma'anan salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da'atun wa qurbatun wa wasilatun ma'anan salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da'a kusanci kamun kafa wastijabatun da kuma amsa kiransa salatin Allah tabaraka wa ta'ala mu kuma gare mu yana fidda mu daga duhu ne duhun sabo ya zuwa hasken da'a هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور an gane ai saboda haka salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara masa haske yake ko kuma salatin Allah gare mu fidda mu daga duhu yake yana shigar da mu cikin haske to shine shehu radiyallahu anhu ke yi anan alaihi salatullahi summa salamuhu eh, ko Ah, alaihi salatullahi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ما زر شارب matukar kaskon rana ya bullo wato ma dala a shamsun dala a shamsun fi ufuki sama'i matukar rana ta hudo a cikin sasannin sama وغنت حمامات kuma matukar kurciya ta rera waka على الغصن a kan reshen bishiya تسجأ tana shibawa ƙwarai kuwa
وما رد ذيم الدهر kuma Allah kai wa annan salati matukar an juyar da an juyar da zalincin zamani ko kuma zalincin 'yan zamani ma'abota wannan zamani Hmm.
عن ساحة الذي wato daga farfajiyar wannan da يزخرف أمداها yake kawace yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ويشدو yake rerawa ويسجع kuma yake shibawa wato allah matukar ka juyar da zalincin 'ya'yan karuwan zamani na to allah yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam matukar mutanen zamani na suna so su cutar da ni ka kiyaye ni to allah ko ban bude baki ba yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa wasallam ma rudda dai muddarin matukar an juyar da zalincin zamani ko mutanen zamani abbainu ma'anahu az-zulmu shine daimu ad-daimu ma'anin shi az-zulmu wato a a zalunci ko kace al-izlalu kaskanci az-zulmu wal izlalu shine addaimu wato jam'insa shine duyumun shine almusaqibul abdi yake cewa wani hani ala sagaril makufi wa nattaki biga juyar da zalincin zamani da mutanen zamani an satin lazi daga farfajiyar wannan da yuzakharifu amdahan yake kawata yabbai ga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam waya shidu kuma yake rerawa waya suja'u sannan yake shibawa
wa alin wa alin da iyalan gidansa wa sahabi da kuma sahabbansa mada kauli shayyikin matukar mai begen su ya ce a barkon wai shin yanzu walƙiya ce bada ta bayyana nake ganinta na hawal marabi daga katarnin gidaddajin madinatul munawwara ala sakin ya abdulus salatu askar taslimu
ilma'u yake yin walƙiya wato duk salatin da zaka yi ka sa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne iyalan gidansa a tsayibin tahirina wato ababen wankewa ababen tsarkakewa inna ma yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhira su ne fadima aliyu al-imam al-hasan al-imam al-husayn ala nabiyina alaihi salatu wassalam amma ya kamata duk mai yi wa annabi salati ya dinga hararo wato sauran 'ya'yan annabi su ma ka dinga hararo su a ciki tunda wala alihi aka ci don kar ka haɗu da su a kiyama ka ji kunya ko da ka wuce da kunya tun da ka zo duniya baka taɓa yi musu wani abu ba to ko da ba ka yi ko da yaushe wata rana ka rika hala- hararo su in ka ce wa ala alihi wa ala alihi sai ka halarto sayyidina al-qasim سيدنا الطيب سيدنا الطاهر سيدنا إبراهيم سيدتنا فاطمة سيدتنا رقية سيدتنا أم كلثوم سيدتنا زينب على نبينا وعليه الصلاة والسلام sannan yana da kyau kuma wata rana kana cikin salatin kuma ka halarto makusantan annabi dangin shi su ma wata rana don koda an haɗu a kiyama in ka hada ido da su ba za ka ji wani yanayin nauyi-nauyi ba cewa annabi ya baka labarin su amma baka taba tura musu da sako ba to sai ka halarto su ali abbas ali hamza ali ja'far ali aqil ali ali su ma makusantansa to a cikin makusantansa akwai matansa kuma su ma matan nashi wata rana a cikin salatin da kake kaɗan janyo su ciki su ma ka miƙa musu nasu ko da ranar alkiyama ko hadu ba za ka ji wani nauyi nauyi ba ka riga ka sauki cikin makusantansa matansa akwai sai da khadijatu bintu kuwailit Eh? akwai sai da saudatu bintu zam'a radiyallahu ta'ala anha akwai sai da aishatu bintu- bintu abubakar akwai sai da hafsatu bintu umar akwai sai da zainab bintu khuzaima akwai sai da umma salma bintu abi umayya akwai sai da zainab bintu jashin akwai sai da juwairiya bintu haris mustalikiya akwai raihana wadda aka ribato ta a yakin banin nadir wadda annabi yanta ta yi aure ta akwai sai da safiyatu bintu huyayi to ita ma ka dinga halarto ta akwai sai da ramlatu ummu habibata yar abi sufyan sarkin makka akwai sai da maimunatu bintul haris hilaliya to ka dinga halarto su kana hararo su a cikin salati shi ma girmama annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda matansa ne kuma iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatuhum kaji ko shi yasa ba za mu aure su ba saboda iyayenmu ne ba dama mutum ya auri uwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya auri in ya auri mace ya shekara goma sha bakwai yi wa fati tana da shekara goma sha takwas ba za ta auri ba ba wanda ya sai aure ta saboda uwarsa ce kowa in dai mumini ne in dai kai mumini ne to matar annabi babakka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya sa ka keɓanci sai da faɗi mata zahra alaihi salatu wassalam da sayyidina ali da imam al-hasan da imam al-husayn saboda ruwayar da ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata safiya ya zo ziyara su a gida sai ya iske sai da fadima sai ya janyo ta ya shigar da ita cikin bargonsa sai sayyidina ali ya zo shi ma ya janyo shi ya shigar da shi cikin bargonsa sai imamul hassan ya zo shi ma ya janyo shi shigar da shi cikin bargonsa imamul hussein ya zo shi ma ya janyo shi ya shigar da shi cikin bargonsa sai ya ce allahumma haula ya ahla baiti fa innahum minni wa ana minhum faj'al salawatuka wa barakatuka wa rahmatuka wa ghufranika wa ridwanika alayya wa alaihim إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إنا شيدا مكا waɗannan su ne iyalan gidana su daga ni ne ni kuma daga su ne wanda ya ganni ya gansu wanda ya gansu ni ya gani wanda ya bani su ya ba wanda ya ba su ni ya ba wanda ya cuce su ni ya cuta wanda ya taimake su ni ya taimaka saboda ka Allah yana roƙo ka sanya salatotinka da albarkokinka da rahamominka da gafar farinka da yaddodinka a kaina da su shine za ka ji imamu shafi'i yana faɗi akan wannan ya ala baita rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu يكفيكم من عزيم الجاه أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا ku iyalan gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam san ku dole ne daga Allah a cikin alkur'ani Allah saukar da shi ya ishe ku girman daraja cewa ku dinnan duk wanda yau annabi salati bai sa ku ba bi da salati saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daga yin salatul mabtura salati wanda yake abin yankewa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu la tusallu alayya salatan mabtura kar ku dinga yi min salati salati wanda yake abin yankewa bal sallu alayya bal sal bal silu ilayya ahl baiti wala taqda'uhum idan za ku yi min salati ku turo ni iyalan gidana a ciki kar ku raba ni da su kar ku yanke su kar ku yanke su a wata riwaya la tusallu alayya salatal batra'a kar ku dinga yi min salati salati yankakkiya shi ne zaka ji shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana yi wa annan salati yake cewa alayhi salatul haqqi bil haqqi wahdaha li alla takum batra'a fi aini wasili sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shine shi radiyallahu anhu yake masa salati anan yake cewa wa alin ai ahli baitihi tayyibin at-tahirina wa ashabi da kuma sahabbansa wato ashabi al-hudatil muhtadina mada qauli shayyikin matukar mai begen so ya ce a barkon waishin yanzu walƙiya ce bada ta bayyana nawal marabi'i daga katarnin gidaddajin madina almunawwara ala sakin ya abdul salatu askar taslim yalma'u yake yi buga haske ni kuma nake rusa kuka salatan tubriku biha alaina bawarik alfatihil akbari hatta tanfatiha qulubuna in fitahan haqiqiyan burukan tasda'u fi qulubina sad'an wa tatalamma'u fiha lama'an wa tudi'u fiha diya'an wa nashhadu biha kamala zatika wa natahaqqaqu biha bi azamatika wa kibriyaika tahaqquqa akabir khawasil khawasi wa makkin jawahir zalika ya rabbi fi qulubina تمكينا مع الصدق والثبات وعفد بها في قلوبنا مزون فيوضات الألوم والمعارف والأنوار والأسرار والفتوحات والمواهب والأحكام والحقائق والتحف ونربه بإمالة المزون في قلوبنا ربح سعادة الدارين الأبدية وأكلنا عندك بقدم صدق العبودية متعرضين لنزول الأرباح المالئة في حضرة أبهر النبوة وأواني الولاية دائما أبدا سرمدا مع السلامة والعفو والعافية آمين يا رب العالمين فدونك من أوصافه القر جملة تضمنها نظم بها الدر أعزب أحمد أحمد أحمد هذا خادم متوسل بمدهك والأجواد بالحمد توهب أبركو سيكا جاشي
عينها إن الله محمد عينها إن الله محمد كان الله
عليه وسلم أين إن الله محمد تجلي الله أين إن الله محمد باب الله صلى الله عليه وسلم وغرق بدان والمرابئي المقول فأمن امرأ إذ يلمق البرق يلمق لما تبوان ويكه تسبابة مرق رقدا إن ساءت الهي تجقول تذكر أيام الصبا ورق المدى ولم يبق إلا لوعة وتوجه سقله أردا بالمدينة إنها ما درها في خلقي يرطون سقله أردا بالمدينة إنها مهد رهال في خلقي يرقب ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلفى المرافق وجمه ديار لمن أمى الفؤاد بحبه وتذكره لقلب مرعا ومرتم ديار لآل الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يوقي ويمنع وأكرمهم نفسا وزيرا ونسبة وعلما وآدبا وأتقى وأرشد فقد كان خير الخلق فهما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تقلب وأزهر لون ألعد العين تزدري بعين مها إن الخميرة تهتم وأنجل عين آدب الشر واسع يبين رسول الله والخلق أوسم أزج وأقنى وجه داه مدور وليته قصا وصم به وإزامه دخام وراء القد المرفه كذا أدد عبل وأبل زراؤه مراب رات والأنوار تلمأ وسائل آداب وغير مشذب عزيم كرادس من الخلق يرفع وأشنب سهر إن تبسم ينجلي كأب غمام أو لك البرق يلمأ وهامته أزمى لشعر ترجل وخالد درب ساكت فهو ينشب وآذانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفزل والحق يرجم وينزل لا زوال للعبد غالبا يسوق سحابا والملائك تزبر مجيد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وجد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك أرفه ومثل رسول الله لم يعزم مجمع وعالم خلق الله أعدل خلقه من الناس أسخاب من الناس أشجع ويخدم للآلين يقصف نعله ويقدر لا من وهو للصبي يرقب أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغدو للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن هلال ولو هلا ولم تفه في غالب الوقت يشبه ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وهينا راجلا يتقلب كذلك في الملبوس والدب فائه يجالس أمر والأصوات ترفع ويمزق آيانا يؤلف مرة وما بمل قد فالشان أرفع وما ترى المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمعون وما ترى المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق اجمعوا واكرمه المولى اجل كرامه وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاه الله ما زر شارق وجنت هوامه على الحزن تزجر وما رد دين الدار عن ساعة الذي يزخرف أمدان ويشدو ويزجو وعالم أصحاب المدى قول شيخ أبرهم بدانا والموابئ يلمؤون صلى الله عليه وسلم فقدره الدار العظيم
ya rabbi ya rabu ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu anjal giyasu li kulli khaifin wa jalil ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق غمهم ولا ينال نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر العيسى يا نبي صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله وأصحابه سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna godiya maulana Allah subhanahu ta'ala ya kara musu faida Allah madaukakin sarki ya sa dukkan madadin da zai fito daga gare su gangaro zuwa gare mu ya gwaba ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan faida ta maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala kuma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala maulana Sheikh Ahmad Ali Abdul Fatih radiyallahu ta'ala maulana خالد الفيدج الله سبحانه وتعالى يقرا مسلافي ربنا فرما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma insha Allah gobe talata shine cikar kwana 40 na umul baraka mahaifiyar mu sayyidatuna Aisha wata ta wafati gobe ne insha Allah addu'an kwana 40 insha Allah Allah mai sarki ya nuna mana da rai da lafiya Allah mai sarki ya kara mata kusanci sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim radiyallahu ta'ala alhamdulillah Amin.